الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وانصر الإسلام والمسلمين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى فيصير المعشوق هو إلهه من دون الله يقدم رضاه وحبه على رضا الله وحبه ويتقرب إليه ما لا يتقرب إلى الله وينفق في مرضاته ما لا ينفقه في مرضات الله ويتجنب من سخطه ما لا يتجنب من سخط الله فيصير آثر عنده من ربه فيصير آثر عنده من ربه حبا وخضوعا وذلا وسمعا وطاعة ولهذا كان العشق والشرك متلازمين وإنما حكى الله سبحانه العشق عن المشركين من قوم لوط وعن امرأة العزيز وكانت إذ ذاك مشركة فكلما قوي شرك العبد بلي بعشق الصور وكلما قوي توحيده صرف ذلك عنه والزنا واللواط كمال لذته إنما يكون مع العشق ولا يخلو صاحبهما ولا يخلو صاحبهما منه وإنما لتنقله من محل إلى محل لا يبقى عشقه مقصورا على محل واحد بل ينقسم على سهام كثيرة لكل محبوب نصيب من تألهه وتعبده فليس في القلب فليس في الذنوب أفسد للقلب والدين من هاتين الفاحشتين ولهما خاصية في تبعيد القلب من الله فإنهما من أعظم من أعظم الخبائث فإذا انصبغ القلب بهما بعد ممن هو طيب لا يصعد إليه إلا طيب وكلما ازداد خبثا ازداد من الله بعدا ولهذا قال المسيح فيما رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد لا يكون البطالون من الحكماء ولا يلج الزناة ملكوت السماء ولما كانت هذا حال الزنا كان قرينا للشرك في كتاب الله قال تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godewa Allah madaukaki godiya marar iyaka da ya sake haɗa mu a wannan safiya ta talata sha tara ga watan rajab a shekara ta 1440 na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda shi ne 26 ga watan uku a shekara ta 2019 a lissafin miladiya darasinmu na 69 a karatun littafin idafatul lahfan fi masayid shaitan na malam ibn qayyim jawziya rahimahullahu ta'ala har yanzu a babi na tara cikin abin da malam ke bayyana mana na fasadin da ke ciki da kuma sharrin da ke cikin miyagun ayyuka guda uku da ya ware magana a kansu a wani fasali wato magana shirka da zina da liwatsi a cikin abin da yake bayyanawa kan abin da ya shafi zina da liwatsi a kansa ne muka tsaya musamman inda yake magana akan iskisuwa wato soyayya tsakanin mutum da abin da yake so wanda take ta ɓangaren haramu ba ta aure ba wanda kuma zuciya za ta allaka da ita a ta tunani a kan juna mun yi magana a kan cewa wannan shi ake nufi da iskisuwar ba magana hoto ake nufi ba ma'ana abin da mutum zai ta tasawurinsa ya ta tunani a kansa hankalinsa ya tafi zuwa gare shi na namiji ko mace sakamakon abinda ake ce ma dai soyayya ma'ana alhubbul atifi da balarabi ke kira a zamanin yanzu a mun tsaya inda yake cewa ko ba laifi mu dan koma daga farko inda yake cewa fa inna ishqa suwaril muharrama nau'u ta'abbudillah wannan da mun yi bal huwa min a'la anwa'i ta'abbudi wa la siyama idha istawla 'ala al-qalbi wa tamakkana minhu sara tatayyuman والتتيم التعبد فيصير العاشق عابدا لمعشوقه سيسي وكثيرا ما يغلب نادي نغنني zamu ƙara ɗaukowa duk da dai mun wuce wurin ko yawwa yace sau da yawa zaka samu cewa san abin da mutum yake so din nan wato san masoyiyarsa musamman wanda zai yi barna da ita wa zikruhu da kuma ambatan abin da yake so din sawa'un namijin ko mace wa shauqu ilaihi da kuma shauqi zuwa ga wannan abun wa sa'yu fi mardatihi da kai kawo da zai yi wajen neman yardar wannan abin so din da fifita soyayyarsa akan soyayyar Allah da kuma zikirin Allah da ɗawainiyar da zai yi wajen neman yardar Allah wato duk yana fifita wancan akan na Allah yace bal kathiran ma yadhhabu zalika min qalbi al-ashiq bil kulliyati yace kai ana samun ma sau da yawa ka samu cewa a yadhhabu zalika min qalbi al-ashiq wannan abun na son Allah da zikirin Allah da ɗawainiya da kai kawo wajen neman yardar Allah duk sukan tafi daga zuciyar shi wannan irin masoyi kwata-kwata wa yasiru muta'alliqan bi ma'shuqihi min as-suwar sai zama cewa zuciyarsa ta rataya da abin da yake so din nan yana ta tunaninsa yana jujjuya shi a zuciya ba shi da tunani da mafarki duk sai akan wannan abu kama huwa mushahad kamar da yake dai ana gani a zamanin yanzu ana shaida wannan irin mummunan hali a zamanin malam ibn qayyim kenan sai ce fa yasiru al ma'shuqu huwa ilahahu sai zama shi wannan ma'shuqin abin da yake so shine abun bautarsa min dunillahi ko man bayan Allah yuqaddimu ridahu wa hubbahu ala ridallahi wa hubbihi yana fifita yardar abin da yake so matar da yake so namijin da take so akan yardar Allah da san Allah ويتقرب إليه ما لا يتقرب إلى الله wani zai ce kai wannan ana samun haka ya taƙarrabu ilaihi ma la ya taƙarrabu ilallah kuna jin akwai haka aiko ko kuna kokwantan babu bal galibi ma duk haka ake in aka shiga irin wannan soyayya ƙazama musamman ta zinace zinace babu abin da ba a kaiwa zuwa gare shi ko baka kira abin domin abin da ya sa mutane kila ba sa gamsuwa da cewa wannan taƙarrubi ne zuwa ga wannan masoyiya ko masoyi irin taƙarrubin da ba a yi wa Allah abin da ya sa mutane wasu ba sa kaiwa zuwa ga hakan shine tunanin cewa ko in ce ba su san me ake nufi da ibada ɗin ba eh galibi abin da suka ɗauka ibada shine sallah kawai wanda duk ba sallah kake masa ba to ba bauta masa kake ba abinda ake nufi ku da ibada kun sani duk abinda Allah yake so ya yarda da shi na ayyuka zahiri ko batini to don Allah ka ɗauko wannan ana yawa masoyiya abinda take so ko ana yawa masoyi abinda yake so ai ta bibiyar yardarsa da neman yardarta kai aikin zahiri da batini saboda ita ko saboda shi ko ba a yi to wannan shine bauta in dai ya akhudhu bi balik zai dauke maka hankali ko za ta dauke ma hankali tunaninka na safe akan ta kake yi na rana akan ta ne na dare akan ta ne in ranta ya baci har ciwon kai wani zai dan Allah wane ne yake ciwon kai ran da ya rasa sallar azhar hmm? in dai imani ya kai yadda ka damu da Allah a zuciyarka ka zo sallar azhar masallaci sai ka samu an yi sallama ka rasa jami'i ladan nan 27 baka same shi ba alal aqalla sai a koma saboda bacin rai har ciwon kai kake abin yana kaiwa ga haka galibi ba kai to amma ran da wani zai ce ran da ya wayi gari ba bai ji muryar masoyiyarsa ba to har ciwon kai yake zai faɗi wannan ko ƙarya yake ko kuma abin da gaske ne ana faɗa ko ba a faɗa to ka dubi ta nan maganar ibada take shigo maka baka san da ita ba sai ka ga ka koma kana bauta wa yarinya sai yarinya ta koma tana bauta ma wani saurayi wannan shine ba wani abu ba sai zama tunanin zuciyarta da zuciyarsa gaba ɗaya ya tattara ya koma zuwa ga wannan abin da yake so irin yadda Allah bai samu wannan matsayin ba a zuciyar nan to wannan fa shine ma'anar ya taqarrabu ila Allah wa yunfiqu fi mardatihi ku duba wannan kuma ku gani abin da yake ciyarwa yake bayarwa yake spending yake kashewa na kuɗinsa a rayuwa zuwa ga wannan abin da yake so namijin ko mace ta fi tsanani fiye da abin da yake kashewa addinin musulunci kai ba addinin musulunci ta bangaren ma taimakon addini jihadi makaranta ba kuɗin da yake kashewa a wannan baya kashewa a karatun 'ya'yansa wanda yake wajibi ne a kansa abinda zai musamman makarantar da za a koya masa addini wadda muka fi renawa makarantar islamiyya ya'ya kullum abin da ya shafi kudin makarantar boko ba abin da ba a yi kowa ya san dama daga sun makara za a koro su in ba an makara ba a biya ba wannan kuma baka damu ba an koro shi in an koro shi ma zage-zage za ka ko kuma ka ce kai rabu da su to ku yi zaman ku a gida saboda hankalinka bai tashi ba akan wannan magana da zaka sa ayanka akan hanyar Allah abubuwan fa sai kana wannan misalin da kwatancen zaka gano cewa a cikin hadari kake Allah ya sauke mana to shine yake cewa wa yunfiqu fi mardatihi ma la yunfiquhu fi mardatillah wa yatajannabu min sakhatihi ma la yatajannabu min sakhatillah irin kokarin da kake kada ransa ya bashi irin kokarin da take kada ransa ya bashi ai ta nisanta duk abin da zai bata mata rai har lissafawa ake ko a za in an yi aure za a zauna a lissafa ki rubuto abin da kya so ni ma a rubuto abin da bana so saboda zaman mai daɗi a zauna cika full scap ko ɗan littafi ƙarami bana son kaza warin kaza bana so wazo shi kuma zai tsaya kamar wahayi yana nisantar waɗannan abubuwa ana yi wannan ko ba a yi wannan ga wanda ya aure ma kenan ana samun kuma wanda ba a yi auren ba ma ana haka yace ai ko wance turaren nan baya burge ta dan haka daga har abada na daina sashi in na zauna kusa da ita zan ga hankalinta ya tashi saboda ba ta san irin wannan turaren amma lamarin ubangiji ba kai masa haka haka ne ko ba ka bane to a kalli waɗannan abubuwan da fa yasiru sai mutum ya zama ko shi wannan abin so din sai ya zama athara indahu min rabbih sai zama wannan abin da kake so din ko namijin ko mace shine mafi abin zabi shi kafi fifitawa kafi zabarsa kake masa isa kake isarin sa min rabbih fiye da ubangiji hubban ta bangaren soyayya wa khudu'an da kaskantar da kai wa dhullan haka dai da rusunawa da kaskantar da kai wa sam'an wa ta'atan da yadda kake karɓar maganarsa da kuma da'a gare shi mun sha faɗa cewa sam'an ana nufin qabul yawa ta'atan kuma biyayya yawa yadda zaka karɓi maganar in an maka da yadda zaka yi da'a gare ta wani yana ce maka kaza nake so to insha Allah ku duk inda zai je nemo abin da wannan masoyiya take so ko masoyinsa yake so ko masoyinta yake so dole sai an je an nemo za a karɓi odar za a yi ɗa'a kuma gare ta ba za a yi ƙoƙarin saɓa ba ana shigowa gonar Allah ku sai ka ji mun to ai Allah gafurur rahim ko ba ka ake fara shikenan sai ga cewa na Allah kana sakaci da shi amma shi ne wannan wanda kake so to ba ka iya wannan sakacin ba ƴaƴan uwa dai kowa duba zuciyarsa yadda irin waɗannan abubuwan suke ni ƙoƙari mu gyara tauhidi ya shiga cikin kowanne babi na rayuwar mutum duk abubuwan nan ka tsabtace zuciyarka ka miƙa wa Allah komai inna wallahi shine tauhidi kuma shine musulunci duk da kake tsammanin a nan musulunci yake kawai sallah ka zo masallaci Allahu akbar assalamu alaikum warahmatullah ka tashi ka koma ka kwanta duk waɗannan abubuwa baka gama baka gama fahimtar addini inda ya dosa ba sai ka ɗauki zuciyar nan ka co kam ka miƙa wa Allah sai abin da yake so za ka yi kuma ka nisanci abin da baya so wali haza nan ne ko yace wali hada kana al-ishq wa shirku mutalazimain shi yasa irin wannan makauniyar soyayyar ko bakar soyayyar ta abin da mutum yake so da shirka da kuma aikata shirka waɗannan abubuwan guda biyu mutalazimai ne tare suke da juna ba sa rabuwa in dai akwai wannan zai jawo zuwa ga wannan in akwai wancan zai jawo zuwa ga wannan in mutum mushriki ne dama aslan yana bautawa abin da ba Allah ba ko meye shi ko gunki ko mutum ko wani abu daban to za ka ga lalle zai fada zuwa ga san wancan abin da yake bautawa ko kuma zuwa ga wani abu irin waɗancan abubuwan na iskinsuwar na soyayya da zinace-zinace da luwatsi kuma ba zai samu damuwa a zuciyarsa don ya haka ba saboda dama shirka ta maimaye zuciyar mai shirka yana damuwa da zina ba abin da dame shi hakanan kuma idan mutum mazinacin ne ko mai irin wannan miyagun ayyukan ne da irin wannan mummunar soyayya to nan da nan wannan soyayya ta ja shi zuwa ga ya bautawa wannan abin da yake so shi ma abu ne mai sauki haka lalle suna tare da irin wannan mummunar soyayya da bautawa wani wanda ba Allah ba ‘yan uwan juna ne, kaga ko in waɗannan abu in dai shirka tana da girma a zuciyarka wajen ƙi, to ya kamata ko in ce ya wajaba a kanka ka tsabtace zuciyarka daga san ɗan adam irin waccan soyayya ɗin, kowane ɗan adam ne, kada ka bari ya samu gurbi a cikin zuciyarka kusa da ba zancen daidai da ba, kusa da girman Allah maɗauki a zuciyarka. kuma gane girman Allah a zuciyar taka ba maganar Allahu akbar ce da baki ba ba maganar zanga-zanga in an taɓa ƙur'ani ko an yi wani abu ba ba duk ba a nan take ba maganar fifita abin da Allah yake so a zuciyarka ya zama ya fi maka abin da kake so to a lokacin ya zama Allah yana da girma amma ba Allah ya hana abu kai kuma ba abin da kake sha'awa a duniya ka yi sai wannan abun ba gaskiya maganar san Allah a zuciyarka magana ce abin da ya haramta shine babban abin da kake so kawai sai kai ta kafa hujja da cewa ai shi mai gafara ne wannan yaudarar kai ne shedan ne yake maka wasa da kwakwalwa zai jefa ka a wani wuri to waɗannan abubuwa tare suke wa inna ma haka Allah subhanahu al-ishqa an al-mushrikin min qaumi lut kisa Allah madauki ya hakaito irin wannan ishqi wannan soyayya da ake samu mummuna ta irin yadda baƙi idan sun zo gidan annabi lut ai za ku ga suna azarbaɓi a nemo musu samari ko ba haka ba masu irin wancan mummunan aiki ɗin yace wannan abin Allah maɗauki ya hakaito mana shine anil mushrikin min qaumi lut irin wannan iski ya hakaito mana shine daga mushrikai daga mutanen annabi lut wa'an imra'atil azizi hakanan kuma abin da ya shafi matan nan matar waziri ko minista na daular misra zamanin annabi yusuf wannan matar dai da ta nemi annabi yusuf wannan kalmar soyayyar ku duba har yadda ta umarce shi ya zo ta tara mata da suke zarginta akan ya aka yi irin wannan soyayyar ta kai haka har ta tara su suka zauna ta ba su wani abu a hannunsu ga wuka suka ɗauka suna yanke hannunsu maimakon su yanke wannan abin da suke yankawa duka saboda maganar kyansa ya ruɗe su wannan lafazin an ambace shi ne ba a zamanin wasu mutane musulmi da suka yi laifuka har suka auka haka ba a'a mushrikai ne masu shirka da Allah aka samu irin wannan iskin a zuciyarsu ya kai irin wannan matsayin in dai mun bi alqur'ani abin da ke so ya faɗa mana kenan a ƙur'ani lafazin wannan irin soyayya bai zo ba sai daga waɗannan ɓangarori guda biyu mushrikai da zamanin annabi lut da kuma wannan mata mushrika a wancan zamani wato matar al'aziz kun gane me yake nufi yawa sai ce wa kanat idzaka mushrikatan kuma ta zama a lokacin da ma mushrika ce fa kullama qawiya shirkul abdi da haka duk lokacin da shirkar bawa ta ƙarfafa inda mutum mushiriki ne yana bauta abinda ba Allah ba kuma shirkar tasa ta girmama ta bunƙasa buliya bi iske suwa to za a jarrabe shi kuwa da irin wani mummunar soyayya wa kullama qawiya tauhiduhu duk lokacin da ku tauhidinsa ya girmama a zuciyarsa surifa dalika anhu to za a kawar masa da wannan irin mummunar soyayya wazzina wal liwatu da aikata zina kuwa da aikata liwati kamalu lazzatihi inna ma yakunu ma al ishqi cikar jin daɗin zina da cikar jin daɗin luwatsi yana kasancewa ne idan akwai irin wannan soyayya tsakanin mai yi da wanda ake wa duk wanda babu irin wannan iskin da makalewa zuciyar da tunani a kansa da tunani a kanta a je a kasa bacci a yi ta text a yi ta tunanin yadda za a haɗu a tsara wannan a yi video call a yi waye a yi menene duk in ba a kai irin wannan matsayin ba zinan ba ba ta daɗi idan babu ƙaunar ba soyayyar wani ba zai iya ba ma baya yi daga ya ga wanda baya so da ma ko sha'awar ta baya yi ko ba haka bane amma abun yana kaiwa matsayin sha'awar ta kai kamalarta ko in ce jin daɗin abun mummunan aikin nan yakan kai kamalarsa ne idan akwai irin wannan ƙauna da irin wannan ɗauki hankalin hankali kamar ya zautu saboda abin da wani yake so wani ba baya damuwa kuɗin motar da zai kashe na tafiya wurin wannan yin wannan lalatar gashi a garinsu zai iya samu amma saboda zuciyar ta ɗamfara da wata ayyananniya zai kashe duk kuɗin mota wani ya hau jirgi wani ya hau mota in yana da mota sai zuba mata mai ya cika ta ai mata juyan bakin mai ya sai sabuwar taya ya ranka ya tafi ina za shi gun wata za shi la'alla ma wani yana da mata a garinsu amma hankalin ya sa ya tafi can sai ya kashe waɗannan abubuwan don ya je biya bukatarsa hotel babba wani wani kuma ya gina gida ana kiransa gidan hutawa ko a gidan gona ba don komai ba sai irin waɗannan ayyuka ɗin duk wannan ɗan adam yana yi ko baya ana yin su to wannan kamalar jin daɗin abun baya yiwuwa sai tare da irin wannan a ƙaunar da soyayyar mummuna kuma ƙazama wala ya sahibuhuma minhu duk mai zina da luwatsi ba za ka rasa shi da wannan irin kazamar soyayyar da ɗan farewa wani abu da yake so ya irin wannan lalata da shi ba wa inna ma sai dai kawai cewa la yabqa ishquhu maqsuran ala mahallin wahidin dan me litanqulihi min mahallin ila mahall kawai zaka samu cewa soyayyar tasa ba ta tsayawa a wuri guda shine kawai bambancin domin kasan daga cikin sharrin sharrin mai zina shine har abada ba zai wadatu da mace ɗaya ba in namiji ne shi shi sa yake daga cikin abin da zaka bawa duk wani saurayi shawara wanda Allah bai jarrabe shi ya taɓa yin zina ba to don Allah ya yi ƙoƙari duk yadda zai dage ya yi haƙuri kada ya yi zina kafin ya aure kada ya ɗanɗana in ya ɗanɗana to ya gama lalacewa zai wahala ya iya haƙuri da matarsa duk yadda zai yi zuwan matar ba zai sa ya daina ba kowa ya ƙara aure sai Allah ya ta jarrabarsa da waccan da ya taɓa yi da ita ba zai taɓa jin daɗin matarsa ba ma sai ya tuno waccan ana yin waɗannan abubuwan za ka yi ƙoƙarin kar ma ka taɓa duk irin damar da ka samu ka daure don Allah ka zama cikin samarin nan ko in ce mutanen nan bakwai da Allah zai sanya su a inuwarsa ranar da ba wata inuwa sai tasa saurayi da mata mai kyau ‘yar dangi mai girma mai matsayi za ta gayyace shi zuwa ga zina ya samu damar yi yana da ƙarfin yana da sha'awa an samu dama kuma za ta bashi kariyar da ba za ta bari kowa ji ba tana da hali da ƙarfin da ba wanda ya isa ya masa komai ya saki jiki zai yi to ya tuno Allah ya fasa kada ya bari yayi wannan abu in yayi wannan abu to kuwa ya shiga cikin wannan bala'i ko ya yi aure ba zai iya haƙuri ba sai iya wanda Allah kuma ya masa rahama ya ƙaunace shi ya so ya bashi ƙofar tuba waɗannan practical abubuwa ne jama'a duk kun san su amma faɗakarwa ce domin mu ji girman waɗannan abubuwan wallahi ka nisanci abin da zai sa ka aikata wannan mummunan aiki waɗannan abubuwan guda biyu da kuke ji kamar da malam zai ambata babu abin da ke lalata zuciya irinsu ya lalata maka tsakaninka da ubangiji addininka ya rauni girman Allah ya yi sako-sako a zuciyarka ka koma tun kana barin na filfili na filfilin da suke mustahabbi ka zo kana barin sunanin mu'akkada har ka koma farilla ba ka yi ana barin farilla kuma an ina an tafi kofar shirka haka ne ko ba haka bane to kuma duk waɗannan abubuwan wallahi in mutum ya makale musu harkar zinan nan da luwatsi ba abin da ba zai kai ba zai kai ga sallar baya jin girmanta domin zai kai ga wani matsayi ne idan abin ya masa katutu ya masa kanta a zuciya zai ji shi abin kunya ne ma a gan shi a masallaci zai ɗauka duk duniya kowa ya san zunubin da yake sai ga ya daina janye kafarsa zuwa masallaci sai ce shi to ai sun riga sun bata da Allah ma Allah ma ba zai gafarta masa shikenan sai ga ya daina na filfili kanana ya daina manyan mu'akkadat kenan sai kuma ya daina farillai shikenan an je kofar shirka kwankwasa kofa kawai zai fada to kuma shirkar dama ita ce wannan soyayyar da ya makale a zuciyarsa dangane da wata ko wani baya son ya saba masa to wannan shine abin da zai kai shi dama ya koma yana bauta masa ta haka a kiyaye waɗannan abubuwa da zina da liwatsi soyayyar mutum ba ta tsayawa wuri guda ya ce litanaqulihi min mahallin ila mahallin saboda yau da yayi da waccan gobe yayi da waccan in mace ce ita ma yau ta samu wannan mutumin gobe kuma ta samu wani da irin bala'in da waɗannan abubuwa suke jawa na cututtuka duba yanzu har irin cututtukan nan da ake ɗauka ba su hana wasu yin wannan abun ba ba su hana ba sai yayi duk da cututtukan da ake ɗauka ba fa guda ɗaya ba an fi tsoron ɗaya ne saboda yaƙinin da aka riga aka ɗauka ba ta da magani sai dai a ta manejin ana shaye-shayen wasu abubuwa to amma ban da su akwai wasu cututtukan daban babbar cuta akwai psychological cuta da mutum zai samu in yana yawan waɗannan abubuwan su zinace-zinace da liwatsi zai zama malalaci maƙiyin kansa shi kansa baya son kansa kuma sannan da gaba da za ta shiga tsakaninsa da wanda yake barnar da shi kullum kowa in suka bata baya son su bata saboda tsoron a tona masa asiri a samu kofar blackmailing dinsa a rayuwa kullum a ce yayi kaza in ba haka ba za a tona saboda me ya riga ya bata rayuwarsa ana waɗannan abun ko ba ai da haka lalacewa ce fa cikakkiyar lalacewa take samun mutum in ya shiga wannan gona ta zina da liwatsi Allah sauki yace la yabqa ishquhu maqsuran ala mahallin wahidin bal yanqasimu ala sihamin kathira zai rarrabu ne zuwa ga kibiyoyi daban-daban yau a harba shi can gobe a harba shi can ya tafi waccan zuciya ya tafi waccan zuciya zuciyarsa an kada ta zuwa waccan zuciya zuciyarsa yau tana can wuri li kulli mahbubin kowanne abun soyayya nasibun yana da rabo min ta'alluhihi wa ta'abbudihi na wannan bauta da yake yi yau yana son wancan yana bauta mata gobe kuma ya koma gun wancan yana bauta masa babu yanci wallahi a rayuwar mutum irin ya zama zuciyarsa ta yantu ga Allah shi kaɗai kana fadawa cikin bautar wani to bala'i ya zo maka kuma za ka samu yancin ba sai ka bar shi ka koma zuwa ga Allah Allah kuma gaskiya ne gafurun din ne kuma rahimu idan mutum ya damu yanzu wani za ka yana cikin damuwa akan wannan abu zai zo yana complain ya ce shi ya aikata wannan mummunan aiki ko kuma ya rasa yadda zai daina ya rasa yadda zai daina kuma sai ya ta damuwa ya ta damuwa amma fa bai dau matakin da zai daina ba bai dau matakin da zai daina ba kawai hira yake yana cewa baya jin daɗin wannan abu dama wannan nadama ce da akan same ta a duk wanda ya zunubi a ran da ya duk ran da mutum ya irin wannan laifin ba wai shi kadai ba ma ba zina ba luwatsi ba duk laifin da mutum ya yi in dai da imani a zuciyarsa to zaka ga ya samu damuwa yana yin nadama to amma sai kaga ya ce wai ya kasa daukar matakin da zai daina ko kuma ya zama cewa la yuhaddithu nafsahu an al-iqla'i an hadhihi dhunub kawai fada yake amma baya gaya ma zuciyarsa kuma kyamar da yake wa abun ba mai karfi bace da kyamar tana da girma to zaka ga da kansa zai dau matakin ya daina ya tuno al'atharud diniya al'atharud duniyawiyya al-ijtima'iyya miyagun abubuwan da za su same shi a addini a duniya a cikin tsakaninsa na jama'a tsanar da jama'a za su yi masa kyamar da jama'a za su yi masa duhun fuskarsa da zai yawaita zuciyarsa ta zama ta yi duhu baya samun haske ana yana tsammanin kowa ya san laifinsa kowannen ya ishe shi damuwa a cikin mutane ana wannan ko ba a yi to duk waɗannan abubuwan mutum ya yi ƙoƙari ya kakkaɓe zuciyarsa daga gare su ya koma zuwa ga Allah ya saki zuciyarsa Allah kaɗai to la sai ka ga ya huce da wannan abu kuma tuba daga waɗannan abubuwan ba abu ne bai wahala ba in mutum ya sa zuciyarsa da kyakkyawan niyya wala sai ga Allah maɗauki ya taimake shi ya tuba daga waɗannan abubuwa kuma in Allah ya ga farinka ya wanke ka to karka damu da ɗan adam ko da ya tuno maka baya cewa da kana kaza amma babban abu shine kada ka bar wannan rayuwar ta duniya baka tuba ba amma in dai mutum tuban nan zai yi irin ce ya tuba yanzu ya daina saboda bai samu dama bane to wannan ba tuba bane duk mutumin da yake kwaɗayin zina yake tunaninta ko bai taɓa yi ba to yana nan a mazinaci haka ne in dai kana kwaɗayin ka yi to kaga ai kalmar nadama da kalmar tuba da nisanta har ka zub da hawaye akai ai bata taso maka ba tunda kwaɗayi kake ka samu dama kai wanda wanda kaga bai yi ba wani irin wannan to damar ce bata zo ba to in ko wannan irin abin ne a zuciyarka to kai ba mai tuba bane ka tuba daga tunanin abu ka yanke alaka da duk wanda zai kai ka zuwa ga wannan hanya kada kai abota da shi ka rabu da shi in kallonsa da haɗa ido da shi zai sa ka faɗa wannan abun karka kalle shi ko karka kalle ta kai kokari ka tsaftace kanka ka miƙa wa ubangijinka subhanahu wa ta'ala ce falaysa fi dhunubi afsadu lil qalbi wad dini min hatayn al fahishatayn a cikin zunubai babu wani abu da ke lalata zuciya irin wannan laifuka guda biyu da zina da liwatsi mukan ce ko kawai zina da liwatsi ba a haɗawa da sihaki ko saboda malam bai ambata a nan ba amma shi kansa yana nan ya yadu a tsakanin 'yan mata bal har da matan aure an san me sihaqi sunansa kenan shine mata su nemi 'yan uwansu mata yawwa shine dan uwan liwatsi waɗannan miyagun abubuwan wani bai san yadda wannan abun yayi nisa ba yanzu tsakanin 'yan mata ka tambayi malaman makarantar 'yan mata za su baka wannan za su rubuta ma littattafai akan wannan abu wata tana gidan mijinta a gidan mijinta amma tana tunanin kawarta ba na san ba da labarai akan irin waɗannan abubuwan wani zai ji alamar kamar an yi magana a kansa amma akwai abubuwan da suke faruwa a zamanin yanzu wallahi in mutum ya ji takaicin da ke ciki da yawa wannan yana kuka matarsa ce yarinya ya auro ba su daɗe ma da aure ba wani ma sun daɗe da auren suna da 'ya'ya uku amma har yanzu tana tunanin ƙawarta ta makaranta da suke wannan mummunan aiki kuma wata ran tana jin ba ta sha'awar mijin waccan yarinya take tunani a gidan miji a gidan miji ta haihu 'ya'ya uku shi kuma namiji shi ma haka saboda ratayarsa da wata da ya saba da wannan abun ko ma sau ɗaya amma hankalinsa duk yana kanta duk irin abin da matar za ta yi masa na ado da jin daɗi da gamsar da shi wajen kwanciya duka hankalinsa yana kan wancan saboda shi wannan abin kamar yadda malam yake faɗa bala'i ne da in mutum ya sa shi a zuciyarsa to fa in ba tuban ba tuba na gaske ba abin da zai raba shi da wannan bala'i kullum tunaninsa akan wannan abin yake ko da yana da matar da ta fi kowace kyau sai ka ga Allah ya jarrabe shi yana tunanin wata ma mummuna ce bata kai matarsa ba bata kai matarsa tsari da diri da duk abin da namiji yake so a gun mace ba amma sai ga ta ɗauke hankalinsa ana yi ko ba a yi Allah kyauta to sai ce falaysa fi dhunubi afsadu lil qalbi wad dini min hatayn al fahishatayn walahuma wannan laifuka guda biyu suna da khasiyatun suna da wani wata ɗabi'a ta musamman fi tabi'idil qalbi min Allah ma'ana sun fi sauran zunubai nesanta mutum zuwa daga Allah yanzu idan mutum laifukan da yake yi su giba ne kuga da duk manyan kaba'ire ne su ba da giba da annamimanci ya hada wannan ko shugaba ne mai zalunci da makamantan waɗannan abubuwan akwai hanyoyi da zai iya sauƙin komawa zuwa ga Allah amma waɗannan abubuwan guda biyun nan da zane da luwatsi sun fi saurin nesanta mutum daga Allah toshe masa ƙofar tuba ziga shi ya ci gaba da yi ƙawata abin zuwa gare shi ba safai ake ƙawatawa ɓarawo sata ba irin yadda ake ƙawatawa mazinaci zina mai liwatsi a ƙawata masa liwatsi kun fahimci wannan yauwa ɓarawo yana samun wadata wani lokaci zai ɗan saurara sai talaucin ya dawo ya ci gaba kuma ba abu ne dama wanda yake abin da yake burgewa a yi shi ba kullum a cikin tsoro yake za a kama shi a gun ɗan adam shi ko wannan in dai mutum yana da damar da zai iya ɓuya ya yi shi yanzu nan zai yassare masa shaidan ya zo ya bebeye masa zuciya kai ta mana ai ba komai kuma shaidan nan ka manta fa kar ka manta irin alƙawarin da yawa Allah hmm fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wala tajidu aktharahum shakirin sai dai wannan rantsuwa in yad'una illa inasan wa in yad'una illa shaytanan marida la'anahu Allah wa qala la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa hmm ya wala udillannahum kay wala umanniyannahum ولا آمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله duk wannan abun fa sai da ya yi alkawari ya rantse wa Allah ya ce wallahi sai na yi wannan in sa su su yi shirka su yanke kunnuwan dabbobi saboda su sallama su zuwa ga gumaka in sa su su canza halittar Allah ai ta bleaching ai ta gyarawa ai canza wannan ai zako zakon ya sunansa faratan nan duka waɗannan abubuwan duk shaidan fa ya rantse sai ya laɓa duk waɗannan abubuwan kuma ta wace hanya sai galibin su abubuwan zina ne da zina ne da shirka ko a alkawarin da shaidan din yayi waɗannan abubuwan biyu ya fi maimaita hankali a kansu ya fi mai da hankali a kansu da maganar zina ya sa abotawa wani maganar shirka ya sa abotawa wani wanda ba Allah ba da kuma wannan abubuwan na sha'awa canja halitta dan ado da makamantansu surar da Allah ya mutum bai gamsu da ita ba yau ai wannan gobe ai wannan a ce maka kayi sutura irin ta musulmi mutum ya ki amma arna makiya addini su ɗauko wata sutura suna yi ko wasu halaye a zuwa a ɗauka a ta koya aski irin nasu wani irin kan zakara da me irin aitai wani yadda ka san dabba kana ganin su wallahi ba kyan gani kuma dan musulmi ne an ce ka ɗage wando ya kada ya kai gwiwa kana izgilanci amma ana sa tirikota yanzu ka koma tirikota har masallaci a zo tirikota a zo da tirikota ce zuwa masallaci duka saboda me saboda masu irin wannan halayen su suke jan hankalin mutane zuwa waɗannan abubuwan yanzu la ilaha illallah sai ne ce fa innahuma lalle waɗannan abubuwa guda biyu da zina da liwatsi min a'zamil khaba'is min a'zamil khaba'is suna cikin mafi girman miyagun ayyuka fa idan sabagha alqalbu bihima idan zuciya ta rinu in zuciya ta rinu bihima da su mutum ya zama gawurtaccen mazinaci gawurtaccen ɗan luwatsi abin ya masa kanta a zuciya baya so ya ji ma ana wa'azi a kai ransa faci zai yi dan me za a yi magana a kan wannan an zage shi an yi magana a kansa to sai ya zama ba'uda mimman huwa tayyibun zai yi nisa daga abin da yake mai tsarki ne shine Allah subhanahu wata'ala zai zai nisa daga wanda yake tayyibun ne la yas'adu ilaihi illa tayyibun domin Allah madauki shi tayyibun ne ko la yas'adu ilaihi illa tayyibun to tunda ku haka ne shi kuma babu abin da ke zuciyarsa sai khubfi da kazanta da najasa da datti annakiya da kazantar zunubi sun kama zuciyarsa sun yi dugu-dugu da zuciyar to don me zai sha'awar ya je kusa da Allah shi sa kamar da na ambata wallahi matakin farko da shaidan ke halaka mutum ta hanyar zunubi irin waɗannan shine ya fara hana shi na filfilin mustahabbi dan Allah mu bada misali mu gani as-sunanur ratiba da kullum muke nanatawa akai kullum ka duba ka gani yaushe rabanka da su kuma menene ya hana ka su kaga mutum baya raka'atai sajid ya zo ya daina su wutiri wani rabansa da wutiri ya manta ballanta na a ce ya tashi yana qiyamul layl to dama qiyamul laylin su ake fara daina saboda su ne akaffu su ne mustahabbai as-sunanur ratiba kuwa da wutiri da raka'atai al-fajr waɗannan mu'akkadat ne kusa suke da farilla bal su abu hanifa da wasu malama har suna ganin wutiri farilla ne to waɗannan abubuwan daga can ake farawa wani rabansa in ka gan shi yana sallah ta dare to la'alla zamanin tahajjud ne in Allah ya sa yana zuwa amma shi da shi kadai bai taba tashi ma ya yi sallar tahajjud qiyamul layl shi kadai ba baya yi kaga ya bar mene mustahabi kuma ana nan ana nan sai kaga ya tashi ya wuturi ya gagara a gare shi wuturin raka'a uku ko raka'a ɗaya ma sai gagara wani kullum sai ɗayan kawai zai iya yi a haka a haka sai daina a sunanin ratiba baya yi ya zo masallaci akwai lokacin da zai yi raka'a biyun nan ko hudu a zahar ya zauna ya jira liman ba zai ba yana tsaye a shagonsa ko a bakin wani wuri yana jira yana ta kallon agogo in karfe ɗaya ce sai karfe ɗayan ta liman zai shiga sannan zai je masallacin sai a yi fadilla da shi ana sallamewa tasbihin nan mustahabbi wani ba zai zauna ya ba ballantana a bayan sai ya nafila duk fa da waɗannan abubuwan zaka duba matsayin ubangijin a zuciyarka ya ba wa Allah tawwa to waɗannan in dai mutum mazinaci ne mai luwaɗi to da waɗannan yake fara dainawa a hankali a hankali sai bar farilla shikenan kuma ya ya sallama Allah sauki to mu je sai ce wa kullama da khubsan izdada min Allah bu'dan duk lokacin da mutum ya ƙara muni da munana hali da kuma ƙazantarsa ta ƙaru a zuciya ta wannan laifuffuka izdada min Allah bu'udan to zai ƙara nisa daga Allah ya ƙara nisa daga Allah alamar cewa ba za a gafarta masa ba sai ta shiga zuciyarsa ya rika ganin ya riga ya halaka ya riga ya mutu babu wani tuba da zai samu wali hadha qala al-masih shi yasa annabi Isa yake cewa فيما رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد ولنا بجسكين إسرائيليات da malamai suka ruwaito isti'inasan biha don su karfafi wata magana da ake tattaunawa a kanta a cikin kitabu zuhud na al'imam ahmad bin hanbal ya ce annabi isa alaihi salatu wasalam yana cewa la yakunu al-battaluna min al-hukama'i maɓarnata masu laifuffuka ba sa zama cikin mutane masu hikima masu ilimi masu ilimi da hikima mutanen kirki to ba dama ka ga maɓarnata su ne waɗannan ba zai yiwu ba inda mutum maɓarnaci ne to ba za ka same shi a cikin mutanen kirki masu kusantar ubangiji kuma Allah baya ba su ilimi Allah baya ba su ilimi su zama masu ilimi da za su zama abin koyi in dai mutum maɓarnaci ne wala yaliju zunatu malakutar sama'i mazinata ba za su shiga sarautar sama ba kusa wannan lafazin haka za ka ji shi a littattafansu wannan kuma nassin yana nan na same shi a cikin bible new testament corinthians number one akwai wannan lafazin kamar yadda yake yana cikin lafuzan da akan same su an yi ittifaki tsakanin musulunci da addinin da ba musulunci ba sun kawo su saboda maganganu ne da dama kamar dan adam ya yi ittifaki a kansu haramcin zina da haramcin liwatsi da shan giya da sauransu duk waɗannan addinan fa duk sun zo da su karka ga kiristoci ko ba su damu da irin waɗannan abubuwan suna yawan yin su ba su damu da zina ba wasu ma al'ada su sai an yi zinar sannan abin duk da ke wannan al'adu ne kuma na na mutane ba a littafin bane to amma a cikin littafan su akwai hanin waɗannan abu a cikin Old Testament akwai kuru-kuru hani akan zina cewa an kama adulterers namiji da mace sun yi zina to hukuncin su shine a kashe su annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana wannan kurukuru cewa zamanin sa ma an kama yahudawa sun yi zina har ɗayan su ya dora hannunsa akan nassin yake so ya boye annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce daga hannunka gashi nan a cikin littafin ku an faɗa cewa idan an yi zina a kashe mutum to haka da shan giya haka maganar zina din kurukuru wannan abin akwai shi shi wannan nasin da malam ya kawo a Corinthians kamar da na ambata cewa duk mutumin da yake zina bar hadda homosexuality duk ya ambata a wannan nasin duk wanda yake wannan la yadkhulu a malakutas sama'i yadda suka kawo a Corinthians shine cewa he will not enter or they will not enter the kingdom of the heaven the kingdom of heaven kai ba za su shiga malakutar sama sarautar sama ba ma'anar sarautar sama annabi ba za su shiga aljanna ba to don haka wannan abu ba abun mamaki bane dan kaji shi an ce annabi Isa ya faɗi wannan to haka abin yake kuma a musulunci haka yake a addinin kirista duk mai zina duk mai luwatsi babu wani addini da ya yarda da waɗannan abubuwa ai shi yasa dama malamai a cikin rubuce-rubucen su musamman a usulul fiqh malamai suna ambatawa cewa haram abin da yake haram ina jin mun sha magana anan ko haram iri biyu ne akwai haramul li zatihi akwai haramul li ghairihi mun taba zancen anan yawa in an ce abu haramun ne li zatihi shine haramun din da take ko da nassi bai hana ta ba dama zaka samu cewa ɗabi'ar ɗan adam na kyamata yanzu da zina da luwatsi ko nassi bai hana ba dan adam yana kunyar ya yi su a tsakanin ɗabi'ar rayuwar yau da kullum haka ko a jahiliya ana yi amma kuma ana jin kunyar a bayyana cewa ana yi kaga ashe abin kyama ne yawwa to shine abin da ake nufi abin da ainihinsa shi kansa shine abin ki a ainihinsa tun ba wai ana kallon abubuwan da yake jawowa ba abin da ake haramta shi saboda sharrin da ke cikinsa ba shi kansa ba shine haramun lighairihi kamar misalin auren da aka yi misali wanda mutum ya saki mata saki uku su je su shirya da wani dan ya aure ta ya sako ta dan ta koma wurinsa malamai suna cewa wannan alama ce ta me ko abin nan siffa ce ta haramun lighairihi ba aure ne asalinsa haram ba amma wannan mai wannan siffar da aka hana shi an yi wa Allah dabara an yi masa wayo shi yasa ya haramta an fahimci abin to amma duk abin da yake duk ta inda ka fito babu alheri tare da shi to wannan shi ake ce ma haramun li zatihi to da zina da luwatsi su ne a sakon farko a abubuwan da ake sawa a wannan babu dan adam din da zai ji daɗin komai zinarsa a duniya a ce shi kayi da matarsa ko kayi da uwarsa ko yarsa akwai babu dan adam in dai dan adam ne sawiyi in ce sawiyi ana nufin wanda ke har yanzu bai karkace ba amma ya kai ga level din perversion ya karkace da makwakwalwarsa ta riga ta juye irin masu incest alaka din nan masu neman ƴaƴansu mata masu neman kannansu waɗannan duk abin da suke na dabbanci ba abin mamaki bane a saboda sun riga sun fita daga fitira amma wanda da yake kan fitira to ba zai so a ce an yi da ƴarsa an yi da uwarsa ko an yi da matarsa ba to tun da ku haka ne wani abu ne da ɗabi'ar ɗan adam tana kyamarsa Allah san ta'ala ya raba samarinmu da irin waɗannan abubuwa ba samari kawai ba da maginanta masu ƴaƴa ma waɗanda Allah ya rabe su da irin wannan musifu Allah san ta'ala ya shirye su ya raba su da shi kuma Allah ya karɓi tuban su walamma kanat hadha haluz zina kana qariban lishirki ko ƙarinan ko yayin da ya zama wannan shine halin zina kuma kana ƙarinan lishirki haka yasa ko walamma kanat hadha halu zina yayin da wannan shine halin zina kana ƙarinan lishirki fi kitabillah tunda haka zina take to sai ta zama ƙarina ma'ana abar gwamawa ce tare da shirka tafiyar su ɗaya da shirka maƙotan juna ne wa da ƙane suke da ita da shirka shirka ita ce ya zina kuma kanwa haka suke ka ce uwarsu ɗaya ubansu ɗaya sai aka haɗo su tare qala ta'ala shi yasa Allah madauki yake cewa azzani la yankihu illa zaniyatan aw me me yasa ba a ce ausari qatan ba hmm sai a hada shi da yan uwansa na zunubi ko ko au zalimatan au ko makamantan laifuka dai kana ba wai kanana ba waɗanda dai ba su kai shirka ba amma sai aka ce au mushrikatan azzani la yankihu shi mazinaci namiji baya aure illa zaniyatan au mushrikatan wazaniyatu la yankihuha illa zanin au mushrikun ita ma mazinaciya ba mai aurenta sai mazinaci ko mushriki ku duba da aka hada su dalalatul muqarana in ji malaman usulul fiqh ko da ba hujja ce fi haddi zatiha wajen nuna abu matsayinsu ɗaya da ɗaya ba to amma ƙarina ce da take nuna abu cewa lalle yana kusa da abu a kun san me nake nufi ɗaliban ilimi dai sun fahimta akwai abin da ake cewa dalalatul muqarana a kalli abu saboda Allah madauki ya jero su tare da wani sai a ce to tunda an hada su tare to hukuncin su ma iri ɗaya ne ana akwai sabani akan wannan akwai abubuwan da Allah madauki zai jero su sai ga ɗaya haramun ne ɗaya kuma ba haramun ba ko kuma ɗayan bai kai matsayin wannan ba ko da haramun ɗin ne bai kai girman wannan ba to malamai sai su saɓani sai su ce tun da an gwama su tare to shi ma zai ɗau haramci saboda wani su ce a'a sai an samu nafsi kuma kuru-kuru daban akan wannan tun da wancan an bato ne kawai wannan dai ba sai mun shiga cikinsa ba to a nan shine abin da ke so a fito da shi shine ko da dalalatul maƙarana ba ta zama hujja na sanya abubuwa matsayinsu ɗaya ba yanzu kaga idan mutum ya ce mai zina shi ma in ya mutu ba za a gafarta masa ba kuma zai dawwama a wuta sai a ce me hujjarka sai a ce ai Allah ya hada zina da shirka wuri guda sai a ce a ba haka bane saboda akwai nassoshi da suka ware waɗannan abubuwa daban inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha an fahimci tun da dai zinan nan ma duna shirki ce to hukuncinta bai kai shirka ba amma ko da wannan hukuncin haka yake kuma haka din yake amma girman zina ya matso kusa da shirka saboda Allah ya gwama su tare ko da ba hukuncin su ɗaya ba amma dai girman ya nuna girman su kusa da juna suke saboda haɗawar da Allah maɗauki ya tare ya ambace su tare kun fahimci abin da wannan shine dalalatu mene المقارنة يو تو سي يو سيكي شو وحرم ذلك على المؤمنين ألا يا حرم تونن أكم مؤمني مؤمني وأن با مشركي با كسي وأن أبو بوا تو ونن مسألة maganar wannan aya akwai magana doguwa da malam yi a kanta a wannan mahallin kuma malamai bayansa da yawa sun kafa hujja da wannan maganar tasa kamar yadda ibn timiya ya rigaye shi akan wannan mawkifi wajen bayanin wannan aya ina ganin za mu tsaya a kanta ya zama ita ce farkon darasinmu tunda ya shiga babin tafsiri akan saɓanin malamai akan wannan aya shin wannan aya khabar ce bi ma'anan nahai ko ko dama nahai ne ko ko mansuha ce kamar da wasu suka ce an shafe ta to shine shi yasa kuga ya fara da wasawabu abin da yake daidai saboda ya san akwai wasu akwal din kenan yau so yake faɗi abin da yake shine daidai to amma insha Allah kar mu shiga cikin sa saboda maganar ba za ta tsaya kusa ba kuma mun tunan namu dama sun kare daidai gwargwadon da aka saba to za mu tsaya akan wannan sai zama darasinmu na gaba in Allah maɗaukaki ya kai mu mako na sama ba mai zuwa ba insha Allah ta'ala ma'ana talata ba mai zuwa ba ta sama bi idinillah ta'ala to sai mu dora darasinmu na saba'in insha Allah akan wannan muhalli Allah subhanahu ta'ala ya taimake mu ya Allah muna roƙonka ka tabbatar da mu akan hanyar daidai Allah ka raba mu da zina da luwatsi da mu da ‘ya'yanmu da matanmu dukkan abin da zai kai mu zuwa ga irin wannan hanya ya Allah ka toshe mana shi Allah ka kyamatar da wannan miyagun ayyuka a zukatanmu mu ji da kanmu ba ma san mu yi su Allah karka karɓi rayukanmu a halin da irin wannan abun akwai shi a zuciyarmu ya Allah ka tausaya mana ka tallafa mana ka raba mu da irin waɗannan al'amura ka ba mu ƙofar tuba mu tuba mu koma zuwa gare ka cikin tsarki wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk